أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa Allah muna yaba masa godiya da yabo marasa iyaka da ya hada mu a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na talata 23 ga watan ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine biyu ga watan hudu a shekara ta 2024 a lissafin miladiya yau insha Allah za mu tashi a zamanmu na 22 kenan haka ne? ɗai muna cikin karanta abin da Allah ya sare dangane da faɗin Allah maɗaukaki wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak walyakhudhu aslihatahum har zuwa ƙarshen wannan aya mun fara karanta maganar malam Abdurrahman bin Nasir a jiya ko za mu ɗora inda ya ce wali zalika a ta bisifati salatil khawfi ba'daha wannan shine dalilin da ya sa a bayan ya ambaci zancen sallar ƙasuru ko wanda muka gama magana a kan jiya da fa'idar da take cikin faɗin Allah maɗaukaki in khiftum an yaftina kumul ladina kafaru ko bayan mun yi wannan fa'ida guda biyu to sai ce shi ya sa sai ya biyo bayan waccan aya ta farko wato ta ɗari da ɗaya ya biyo bayan ta da aya ta ɗari da biyu wadda ta yi magana a kan siffar sallar tsoro kuma alhamdulillah mun yi ishara jiyan a kan cewa sallar tsoron nan gwargwadon riwayoyi ta zo da siffofi da yawa a gwargwadon yadda hadisan suka zo wasu ma kamar da malam ibn qayyim ya ambata sun ƙara adadi yace ashharu hade mafi inganci ko in ce wanda yafi shahara siffofin nan guda shida ne siffar yadda ake sallar tsoron sun kai guda shida gurgudan hadisai da suka zo to akwai waɗanda suka ƙara wasu siffofin duk inda aka samu saɓanin riwaya daga mai riwaya wani ya manta kalma ɗaya wani bai manta ba sai wasu su ɗauke shi bambancin siffar yadda ake sallah mana ibn qayyim ce a abin da ya fi waɗannan wanda suka fita a matsayin bambanci ne bayyananne waɗannan surori guda shida kuma ashharu hama wanda suka fi shahara guda uku wadda ta dace da siffar da aka ambata a wannan aya ita ce siffar farko idan abokan gaba suna ɓangaren da ba alƙibla ba kamar a ce suna baya na musulmi idan suna baya kamar munan da muke kallon gabas ko sai mu ce suna ina suna yamma idan ana za a yi sallar abokan gaba suna yamma sun dana kibau da masunsu suna jiran su samu damar da za su kawo hari lokaci guda su kara su kara shi wato su kashe kuma su kare muminai to in sallah ta tashi za a yi sai liman ya kasa mutane gida biyu ilin yadda muka siffanta jiya siffar wannan ita ce mai yayin da ya yi sallah raka'a ɗaya da su waɗanda suke na farko na bayan kuma sun juya suna kallon abokan gaba an gane yawwa lokacin waɗannan kuma suna kallon alƙibla da liman da sahun farko misali an kasa su sahu biyu sahu ɗaya sai su juya su kalli abokan gaba kaga suna kallon ina yamma su kuma sahu na farko tare da liman suna kallon gabas to in yi raka a ɗaya da su yayin da ya yi ruku'u cikakke sujada guda biyu cikakku raka'ar farko me zai zai miƙe to yayin da ya miƙe a raka'a ta biyu su waɗannan da suke sallah tare da shi ba za su jira shi ba sai kowa ya kawo raka'a ɗaya kamar liman ya sallame su idan ya kawo raka'a ɗaya shi kaɗai sai ya sallama sai su tashi kuma su ɗau makaminsu sai su tafi gun waɗancan sai su waɗancan ɗin su kuma su taho sai su ji liman a lokacin da yake tsaye yana jiransu ana ganewa yawwa su kun ga waɗancan sun yi sallarsu to ita ake nufi da fa'iza sajadu sajadu ai sallau to sai su koma su fuskanci abokan gaba su kuma waɗannan sai su zo sai su bi shi waɗancan sun yi raka'a ɗaya da shi ta farko to waɗannan ma za su yi raka'a ɗaya da shi amma ta biyu ana ganewa yayin da suka dawo sai su same shi yana sallah raka'a ta biyu su kuma suna raka'a ta daya to yayin da ya gama da ruku'unsa da sujadunsa guda biyu zai zauna ya mai zaman tahiya tunda kasar ce kuma tsoro kaga raka'a biyu ce da haka sai ya zauna ba zai sallama ba sai ya jira su yayin da ya raka a ɗaya da su sai su tashi su ciko ɗaiɗai kowa daban kowa ya yi sallah raka a ɗaya ciko to sai su zauna su yi ta iya tare sai ya sallama sai su yi sallama mun gane wannan wani ita ce siffar farko to siffa ta biyu ita ce wadda idan suna kallon abokan gaban suna bangaren alƙibla to shine aka siffanta ita kuma yadda zai zo liman sai ya sa su dussi sahu biyu liman yana gaba sahu biyun duka suna bayansa an fahimta? yawwa to idan ya yi karatu ya yi ruku'u duk sai su yi ruku'u tare sai su ɗago tare yayin da zai tafi sujada sai na bayansa iya sahun farko su za su yi sujada tare da shi waɗancan suna tsaye da mukaminsu suna kallon abokan gaba alƙibla tunda alƙibla suke an fahimta sai su yi ruku'u su yi ai sun yi ruku'u dama gaba daya sun dago to sai su tafi sujada da liman da sahun farko da liman da sahun farko banda na biyu to sai su yi sujada ta daya su yi ta biyu sai su miƙe to idan suka miƙe su waɗannan na na sahun farko sai sahun farkon sai su koma baya su kuma na baya sahun baya sai su dawo gaba an fahimta ya za a yi wannan yawwa sai su buɗa idan suka buɗa kai na baya kawai kana ganin space a gaban ka sai ka shigo su kuma ɗan sai su yi baya wannan su gaba kawai nan da nan sai ga an abin nan yawwa irin tsarin sojoji dai dama kuma ai ba abu ne mai wahalar a yi shi haka ba to yayin da ya yi wannan haga an yi raka'a nawa ɗaya da waɗancan to shi ma sai ya yi karatu tare da su gaba ɗaya duka sahubi sai ya ruku'u tare da su gaba ɗaya yayin da ya ɗago zai tafi sujada waɗanda da su ne a baya suka dawo gaba an gane to su za su bi shi yanzu an gane sai a sujada tare da su wanda da su ba su sujada tare da shi ba an gane yawwa to in ya gama sujada tare da su sai ya zauna sai su waɗancan na baya su kuma yara su sai su ci kota su yawwa duk suna zaune kaga dai ma'ana babu wanda za babu wani lokaci da za a bari a kifa kai a ƙasa ana sujada ba tare da ana kallon abokan gaba an gane idan wannan suna sujada to waɗancan suna kallo to gaba ɗaya kuma sai a zauna sai a yi sallama tare an fahimci wannan wannan sura ta biyu ke ta uku wadda ita ce idan an samu iltihami an rikice yaƙi ya yi fata-fata to kowa ya sallasa yadda ya samu dama ba jami'i kana ana kai hari ana ruku'u gwargwadon yadda zai yi yawwa idan da inda amincin cewa ba za a fille kan mutum ba ko ba haka bane yana yi ana yakin kuma yana ruku'u ana yakin yana sujada sai ya zama ruku'un sun koyar da kai haka sujadar ƙasa da haka amma sallah ba za a batta ba kun fahimci wannan abu wannan ba yana ƙara ƙarfin zancen da muka yi jiya nan maganar sallar musamman sallar jam'i yadda muhimmancin ta yake wannan dai in ka koma cikin littafan fiqhu kuma za ku ga siffofin fiye da haka kuma kowanne da duk da littafan fiqhu ba safai za su kawo maka tare da hadisan ba ka koma kuma cikin shuruhun hadis da kutubun da ake kira fiqhu sunna zaka ga su kuma za su hada kowace siffa da dalilinta malam ibn qayyim a cikin zadul ma'ad ya kawo in ka samu nasa ma zai wadatar da kai da abubuwa da yawa za ka kuma fahimta ka gamsu Allah samu da shi na alaikum ai barin lokacin da wannan suke za su yi tasu kyale liman din za su yi tasu su jada kafin su yi yau ba alaikum salam a gida na ma'ana in sallar cika sallah za su yi ba kasirin adad ba kawai kasirin ne min ajilil khawfi eh to shi ma sai su yi biyu in yadda aka yi wancan sai su yi raka a biyu abinda aka inda aka yi raka a daya sai su yi raka a biyu yawa waɗanda suka zo galibi yadda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yakin da ya da juhaina yau akwai kuma yakin zatin riƙa duk waɗannan guda biyun an yi salatul khawfi a cikinsu yau to mu je mu gani dai a koma littafi a karanta wannan in zamanin yanzu ne ma duk rudewa za yau wani da ya ji karar bom ma ya tsure ya gudu imani da tsikewa ana buƙatar su babban abin da zai nuna akwai tambaye da aka yi malam usaimin ne akan wannan ya ce to a zamanin yanzu conventional yaƙi da ake yanzu ya saba ma irin wancan yawa yaƙi da ake yanzu sunansa galibi sunansa zalunci da fin ƙarfi inda aka fi ƙarfinka a sama shi kenan ba wani abu da za ka yi ba ka da abubuwan da za su harbo jirgin sama da zai kawo hari kuma abokin gabanka air space din ya riga ya dominating da ƙarfinsa to nan sai addu'a sai haƙuri to ala'ayya halin da aka tambaye shi akan wanne irin hali za a yanzu tun da siffar yakin ta canza sai ya ce duk yadda ta canza irin yadda za a iya yin sallah to a yi ya ce fattakullaha mustafatu wannan ya fi dab'i da ta bangaren sauki ta bangaren kuma haɗa ka da Allah cewa ka ji tsoron Allah duk inda ka samu dama ka yi wannan wato sallah taka babba ko in ce ibada babba ta sallah Allah samu dace babban abin da da nuna mana kamar da muka ambata babu maganar a baka uzurin a ce sai an gama yakin ka je ai baka sani ba ina zaka kare kila ma shahada zaka yi to kuma shahidi ba sallah aka ga matsala ce ko ka koma gun Allah a tashe ka shahidi ne ya mutu a gun yaki kuma da niyya mai kyau to amma sallarsa ba ta cika ba aga an samu matsala don haka gara a ce kana cikin sallar ana yakin in kuma za a rabu biyu yanzu wani zai zo ya ce to yanzu a sallar juma'a fa malamai sun ba da fatawa idan mutum yana tsora cewa dukiyarsa ko yana tsoron in ya je sallar juma'a ma zai haɗu da mai binsa bashi ya cakume shi ya ci mutuncinsa an masa sauƙi to ya kuma wannan a jihadi gashi duk yadda halin yake rayuwarsa ma za ta iya rabuwa a ce ya kutsa wani duk yana nuna maka hikimar Allah maɗaukaki wajen tashri'insa yayin da ka fita jihadi me kake yi ƙoƙarin kare addinin Allah kuma dama ita ce ƙimmar abin da zai nuna maka muhimmancin faɗin Allah jahadu fi sabilillahi bi amwalihim da me wa anfusihim da dukiyarsu da rayukansu duk wanda ya fita jihadin nan ya tafi ne a matsayin ko ya dawo ko kuma shikenan an tafi amma dukiyarka tana cikin abin da yake ka damu da ita har fitinar duniya da yawa a sababin dukiyar nan ne in za ta hana ka nutsuwa a sallah wannan fa nutsuwar dama ta wajen jihadi an san ba nutsuwa ce cikakkiya ba amma an yafe maka duk abubuwa kamar da malam zai zo ambata mana duk abin da a sallah ordinary wadda ba ta tsoro ba aka sharɗanta maka ma sai ka yi shi to a sallah tsoro duk an ɗauke kun gane wannan amma a wadda ba a ɗauke maka waɗannan sharuɗan ba to da ka shiga kana cikin damuwa gara ka tsaya kai gadin dukiyar gara ka tsaya ka ci abinci sai sa aka ce in an kawo abinci a ci abinci ko kafin a inda ana jin yunwa kafin a yi sallah saboda kada ka shiga cikin cin aka shiga cikin sallah kuma kana tunanin abinci ka rasar wa kanka nutsuwa tare da ana buƙatar lalle ka samu nutsuwa a wannan sallah wannan kuwa da nutsuwar da kallon alƙibla da sauran abubuwa na sharuɗa wasu ma rukunai ne duk an ɗauke maka su saboda me ɗabi'ar ta daban sallar tsoro ta wajen yaƙi wannan kuwa kana da cikin hankalinka za ka iya kare dukiyar taka za ka iya kare kuma abin da kake gadinsa ko kai mai gadi ne da makamancinsu kun gane bambancin kowace da hikimarta za ka kada ka hango cewa to ya za a yi wannan irin tsanani a nan can kuma ba an yi sauƙin sauƙin ma har ya wuce za ka bar farilla to ba haka bane kowanne ka kalle shi a matsayinsa za ka ga akwai hikima a tashiri'in Allah maɗaukaki idan mutum yana cikin damuwa akan dukiya abin tausayi ne shi to duk abin da zai sa a samar masa nutsuwar da zai yi sallah ba tare da tunani akan dukiyar nan ba sai a ce shi kenan in mutane ga dukiyarsu can kuma in har suka batta suka taho ba su sa wani mai gadi ba za a iya zuwa a sace za ka ce su sa wani ya dubra shi ta faɗi a kansa ko kuma ya riski raka a ɗaya ko ya azahar duka duk malaman fiqh sun faɗi wannan uzuri a can an ba da shi saboda dama a cikin nutsuwarka kake kuma sannan ana son karka rasa wannan nutsuwar ita ko wannan sallah ta cikin sigar yaƙi dama duk abin da yake na rukuni ma wani ko sharuɗa ko me wasu akwai wanda aka ɗauke maka su an gane wannan yawwa ashe akwai bambanci malam zai gaya mana wasu daga cikin waɗannan hikimomi Allah ƙara masa tawfiki yace walidhalika ata bi sifati salati al-khawf ba'daha bi qawlihi wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salata ay sallaita bihim salatan tuqimuha wa tutimmu ma yajibu fiha wa yalzamu fi'luhum ma yanbaghi laka wa lahum fi'luhu sallar da zakai musu ita tuqimuha wa tutimmu ma yajibu fiha za ka tsaye da sallar kuma ka cika duk abin da ya wajaba a ka yi a ciki wa yalzamu fi'luhu wa ma yanbaghi laka wa lahum fi'luhu da kuma abin da yake wajibi su aikata da abin da ya kamata da kai da su su aikata thumma fassara dalika sai fassara wannan bi qawlihi faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wani yanki nasu su tsaya tare da kai ai wa ta'ifatun qa'imatun bi iza'il adu ɗaya kuma ƙungiyar ɗaya sahun su kuma suna fuskantar abokan gaba kama ya dullu ala zalika ma ya ce irin yadda abin da zai zo mana nan gaba zai siffanta mana wannan abu ɗin fa'iza sajadu idan suka yi sujada ai alladina ma'aka ai akmalu salatahu shine ma'anan sajadu adama mun faɗi wannan ko yawwa akmalu salatahum wa abbara anis salati bis sujudi anan yayi amfani da lafazin sujada yana nufin sallah in sun yi haka yace li yadullu ala fadli sujudi ya zabi sujada ya kira sallah da sunan sujada dan ya nuna maka falalar sujada an gane yawwa irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da sunan arfa yana nufin haji yace alhajju arafa ai arfa ita ce haji don ya nuna maka muhimmancin tsayuwar arfa a aikin haji to haka nan da ya ce fa'iza sajadu ya zaɓi kalmar sujada kuma yana nufin fa'iza akmalu salatahu ashe yana so ya nuna maka muhimmancin wato sujada a cikin sallah wa annahu ruknun min arkaniha kuma rukuni ne ita sujada a cikin rukunan wato sallah bal huwa a'zamu arkaniha a cikin sallah kakaf duk rukunan sallah ba wanda ya kai sujada ko domin shi ne rukunin da ya fi nuna cewa kai bawa ne karatu a tsaye ake ko yawwa ruku'u sun kuyawa ce amma sun kuyawa sujada ta fita ruku'u da haka inda ka fi nuna ƙasƙanci ka ɗora abin da ya fi komai daraja a jikinka shine goshinka ka ɗora shi a ƙasa domin ubangijinka ka ƙasƙanta ka nuna yau kai ba komai ba ne to wannan ɓangaren wannan aikin da kai ya fi kowane aiki daraja a cikin sallarka an gane ai yawwa to sai ke falyakunu min wara'ikum to su sai su zama a bayanku wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu ɗaya ɓangaren da bai sallar ba sai su zo وهم الطائفة الذين قاموا بإذاء الأدو وأن سكي كلن أبنا أبو كنغابا وأن صفر وتيسي كنا أتكين بيون دمك أمبتا ود إذن أبو كنغابا ba gefen alƙibla suke ba suna misali baya ko yawwa kaga waɗancan na ba waɗanda ba tare da liman ba ai suna me suna kallon abokan gaban yawwa فليصلوا معك سيسو زو سي صلى tare da kai ودل ذلك على ان الامام wannan ya nuna cewa shi liman yabqa ba'da sirafi ta'ifati al-ula bayan su na farkon sun tafi in sun cika sallar su su kadai ko in ba ku manta ba ai sifar da muka yawa yayin da ya raka'a ɗaya da su sai su cika sallah su yi wata raka'a daban-daban kowa ba tare da liman ba sai su sallame sai su tafi to wannan yin sallar da ruku'unta da sujada da kuma sallamewar shine fa'iza sajadu ma'ana akmalu salatahu sai su juya su tafi wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu ma'aka wancan waɗanda ba su yi sallah tare da kai ba sai su zo ana fahimta yawwa fal yusallu ma'aka sai su yi sallah tare da kai yace wa dalla zalika ala anna al imama yabqa wannan ya nuni akan cewa liman tsayawa zai yi ba'dan sirafi ta'ifati al-ula bayan tafiyar su waɗanda ya raka'a ɗaya da su zai tsaya ne muntaziran wannan hali ne na shi liman muntaziran lit-ta'ifati thaniya ya jira waɗancan na biyu masu fuskantar abokan gaba sai su zo su ma ai sallah raka'a ɗaya da su fa idan hadaru salla bihim ma baqiya min salatihi idan suka zo sai ya sallaci abin da ya rage kaga yana faɗin abin da ya rage don ya nuna maka in raka'a ɗaya biyu ce to raka'a ɗaya in raka'a biyu ce me ma baqiyan raka'a biyu yawwa thumma jalasa to sai ya zauna yantaziruhum sai ya jira su hatta yukmilu salatahum har su kammala sallarsu ma'ana su waɗancan na biyu da aka yi raka'a ɗaya da su da liman za su cika raka'a su ta biyu ko su kaɗai sai kuma su zauna ba za su riga shi sallama ba sai su jira shi sai ya sallama sai su sallama su na farkon ku an ba su dama su yi an gane duk wannan yana nuna maka mai wasu abubuwan da a normal sallar da ba ta yaƙi ba ba ta tsoro ba laifi ne ko yanzu idan a gida kake in ka riga liman sallama ka ka ta sallah to amma a tamfa kaga an ba da dama da haka ashe wata sallah ce ita daban da za a nuna kaskancin bawa da bukatarsa zuwa ga ubangijinsa da kuma tsayuwa da duti na yin sallah cewa babban aiki ne da lokacinsa in ya zo komai bari ake a yi shi ya ce fa'innaha haka ne ya ce wa haza kai ko yawa sun mai sallin bihim sannan ya sallama wa haza ahadu wujuhi fi salatil khawfi wannan siffar da aka ambata ɗaya ce daga cikin siffofin a sallar tsoro fa'innaha صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة تا انغنتا daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siffofi da yawa kulliha ko kulluha jaizatun ko ce akai tayi eh ko ce akai tayi haka in dai kana so ka sani ina zaka ka dau littafin ka ka je makaranta ko sai a zauna a siffanta ma in a aji ne zaka ga an zauna ne an zazzana maka yawwa a kan allo siffar farko siffa ta biyu siffa ta uku a ɗau lokaci sosai a yi maka bayaninta yadda ya kamata to wannan sai ka je a yi maka ba a majalisun tafsiri ake yi ko yawwa yace wa hadhihi al-ayatu tadullu ala anna sala anna salatal jama'ati fardu aini wannan ayar tana nuni akan cewa sallar jam'i farilla ce farilla wace iri muku hausar alani farilla ce ta ainihi ko? yawwa mai farilla ta ainihi farillar da wani ba zai ɗauke ma ba shi ake nufi yawwa ai ta'ayyanat alaika wala yahmiluha anka ghayruka ita ce sallar da ta kama ka tilas babu deputy ba assistant ba substitute kai ne za ka yi idan ba kai ba kai za a kama da laifi duk girman soyayya da girmamawa da take tsakaninka da ɗanka to ɗanka ba zai wakilce ka ya yi maka sallah ba a kira sa ai na sha faɗa wani ko a kira sallah sai ɗanka saboda tsabar ladabi ga babansa sai ce baba kai zaman ka gida bari in je zan maka sallah Allah bai yadda da wannan ba kowa sai yayi sallah kowa shi yasa aka dora ta akan yaro inda ya balaga ko yawwa da matsakaicin saurayi da tsoho namiji mace wanda bai balaga ba da mai haila aka sauke shi wannan bata hau kansa ba waccan kuma an cire mata ramuwa saboda duk wata take yi ba zancen ta rama sallah an fahimci waɗannan duk wannan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to babu wanda zai zo ran kiyama sai face an binciki sallolinsa gaba ɗaya daga ran da ka balaga ya Allah ko da yau binciko ina labarin salloli kana da yaƙini duk sallolinka ba ka yi misin ko ɗaya ba a waiwaya dai a tuno a tuno daga lokacin da ka zama mutum lokacin da ka yi mafarkinka na farko wani shekara sha uku wani sha hudu wani sha biyar ko wani sha shida sha bakwai gwargwadon yadda jikin mutum da ɗabi'arsa take da halittarsa take daga ran da mutum ya zama shari'a ta hau kansa ya lissafa ya hango salloli nawa ya bari to akwai matsala ana fahimta Allah maɗauki muke roƙo ya gafarta mana kar mu je sabanin malamai akan za a rama su ko ba buƙatar ramu ko sai kafara ko tuba ga Allah wannan wani zancen ne daban amma dai lalle za ka ga ana bin ka su ana bin ka su Allah kyauta ina muke ahadu hako yawa zancen da muke wa hadhihi al-aya tadullu ala anna salata al-jama'ati fardu aini yawa sallar jam'i ku gane ba fa yana zancen sallar azhar a matsayin a matsayinta na azhar la'asar magariba isha asuba ko ce a matsayinta farilla ba haka yake so ka gane ba sallar jama'a in an ce jama'a kai salla a jam'i tare da liman an gane yauwa ita ake zance to fardu aini ce ma'ana dai kenan in mutum ba uzuri ne da shi ba ba shi ba zancen yi sallah a gida a kullum ana kiran sallah kowace sallah biyar dinnan to duk abin da kake ka bari ka taho masallaci ka roƙi ubangiji kada ya jarrabe ka da abin da za a ce kullum a cikin uzuri kake ko ba jarabawa ba ce jarabawa ce duk halin da kake ciki ka samu damar da za ka yi jam'i shi sa in a kasuwa kake alhamdulillahi fa'idar zama a garuruwan musulunci ko yauwa in a kasuwa kake ga masallaci a makaranta ga masallaci wurin aiki ga masallaci Allahu akbar mun fito kawai ana kiran sallar farko duk abin da kake ka bari ka je kai alwala ka zo kai nafilfili ka jira liman Allah zai rubuta maka abubuwa masu yawa a tsakanin nan kuma sai a zo a yi sallah da kai ka yi kuma sallolin nafila in lokacin yin nafila ne sai ka ji ka sawai wallahi za ka riƙa jin alaƙar ka da Allah ta canza akwai wani gata-gata da za ka rika ji cewa kai kana da wani gata a fadar Allah amma in ka bari sallah ta zama baƙuwar abu a zuciyarka kullum ta maka nauyi kana jin da kasala kake miƙewa to wallahi ka ji tsoron munafinci a zuciyarka innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'u wa idza qamu ila as-salati qamu kusala kusala siffar su kenan kamu ila salatin ba wannan ba baki suka yi ba sun je sallar amma kuma da me da kasala ashe ka zauna a kira sallah kana jin miƙewar ma da zaka yi da kasala wani ma sai to mun je mu je kamar irin an tilasta masa din nan mu je mu aje wajibin yau ba sha'awa yake ba zai je ne saboda kawai ya dai ajiye yayi din aje an yi dai karkai wa Allah haka ni'imar da ya maka ta fi ƙarfin ka iya saka masa da wannan abu baka isa ka saka masa ba wallahi ba wanda ya isa ya saka wa Allah abin da ya masa duk abin da zamu yi ba za mu biya shi ba ba mu da abin da za mu biya shi duk abin da muke yi na bautar amfaninmu ne ba amfaninsa ba to a ce kuma mu yi tunanin mu gyara alaƙar mu da shi wani iya gagara ni dai ina jin takaici wallahi in ga mutum an kira sallah bai damu da ya tashi ya sallah ba dan ataba yana ta atabarsa ba ruwansa wani ma fa ba wai dan ataban bane saurayi ne daga gidansu an kira sallah yana ji ga lokacin ta da ikama yayi sai ka ganshi ya fita yayi wani wuri wai an aike shi maimakon ya tsaya ya sallar bayan an yi sallar komai sai ya je duk abin da zai ya tafi aikin kuma iyaye duk uba ko duk uwa in dai mutum mai hankali ne ta aike ka ko ya aike ka sai ka ce bari in yi sallah ba na jin akwai wata uwa mai hankali da uba mai hankali da zai ce sallaro ko babu babu in dai da hankali sai ce a to maza yi sauri kai sallar sai ka tafi amma har a samu kofar da za a taba sallah da wahala ka samu wannan da haka don Allah a dage sallar nan a dauke ta da muhimmanci a rika cika masallaci ba sai da azumi kawai ba ana kiran sallah alhamdulillah ni ina yaba wa yan uwa musamman da a nan alhamdulillah ana kokari musamman sallar asuba yana ban sha'awa yadda nake ganin jama'a ana halartar sallar asuba a Najeriya ba ina nufin nan ina nufin nan garin ba Najeriya umuman alhamdulillah an damu da sallar asuba da sallar juma'a eh alhamdulillah ana kulawa to Allah ya sa a ƙara a ci gaba sauran sallolin ma su samu wannan ta goma shin a rika halarta su yadda ya kamata Allah ya sa mu dace ina ne to farilla ce ta ainihi ma'ana farilla ce ta tilas wannan shi ne ra'ayin da malam ya zaɓa ba ijima'i ba ne amma yana nufin shi mai karanta wannan ayar zai iya zaƙulo wajibcin yin sallah a cikin jam'i cewa in ba da uzuri ba bai halatta mutum ya zauna bai je masallaci ba an kira sallah min wajahaini ta fuska biyu a haduhu ma fuskar farko أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة wannan shi ne jiya nima hannu wannan tambihin ko Allah maɗaukaki a irin wannan yanayi na tsanani za a iya harbo ma kibiya za ka iya rasa ranka za a iya ji baka raunin da ba za ka iya tashi ba amma duk da haka Allah ce kai sallah kai ya kamata ma ka hango cewa a sababin sallan nan sai fa Allah ya tsare ka haka ne ko ba haka ba duk abin da kake tsoro din sai ka ga Allah ya hana ya zo maka kana sallah yanzu in ba tsarewa ta Allah ba kamar yadda yake ba mu labari a nan wadda ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum mailatan wahida burin su kenan in suka samu damar za su to amma sai kaga Allah ya hana su ko ba haka ba sai kaga a tsorace suke annabin mu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma hadisi ne ingantacce yana daga cikin dala'ilin nubuwa nasa cewa nusirtu bir rubi masirata shahri an taimake ni da firgitarwa da tsoratar da abokan gaba in tsakanina da su ya kai tafiyar wata guda to tun daga can suke razana duk yadda kafiri yake akwai razanar da yake da musulmi duk ƙarfin makamunsa da ji da kansa da me yana tuno abin da aka wajabta masa yayi ne kuma shi baya so ya mutu babu addinin da yake karantar da mutum in ya zo ba shi kariya ya ji sha'awa yake mutu in ba musulunci ba duk sauran sai ka ga an zo an yi musu jaje akan 'ya'yansu da matansu a ɗauki nauyin kaza a ɗauki nauyin kaza duk sun mutu ko amma a musulunci in aka ce an kashe maka wani a jihadi sai ka ga da 'ya'yan da matan sun taru duk suna munna wani irin abu ne haka munna suke babansu ya samu shahada saboda imani da wannan irin matsayin a wurin ubangiji ba abun wasa ba ne shi kuma wanda yake ba musulmi ba shi kuma ba abin da yake so a duniya irin ya zauna a duniya ya ture ka shi ya ci daɗi ko ba haka bane shi dai ya yaƙe ka shi yasa za ku kullum tunaninsu a ƙwace gida a kori mutum za a zauna ko shekara nawa za a yi ba sani ba yanzu ji abin da ake wa falasɗina tun ana matsawa shekara saba'in da biyar an gama korarsu ɗan abin da ya rage ɗan ƙanƙani shi ma an zo an kakkashe su an rugurguza shi ko ina za a je kuma Allah ne ya bar wa kansa sanin me zai faru a waɗannan kwanakin na gaba Allah ya kyauta amma waɗannan abubuwan Allah yana nuna mana abin nan izina a cikin maganganunsa muna bi muna fahimta cewa akwai hukuncin da zai yi ba za a bar abubuwa haka ba Eh, Allah baya barin abubuwa su tafi haka ko a duniya ko a lahira Allah zai koro wanda ba musulmi ba su jarrabe ku da duka da cin mutunci da kora daga aiki da sauransu da yaƙi kora daga gida da sauransu amma shi yasa aka ce kai ɗin ka tsaya akan hanya ko ka tsaya akan hanya in tamsaskum hasanatu tasu'hu wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha sai ce me wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a kun gani wa in tasbiru in kuka yi hakuri wa tattaqu kuka bi dokokin Allah kar a saba wa Allah shine ma nan tattaku ku zama akan musulunci imani ya tsaya aqida tabbace abu kaza haramun ne to ku guje shi abu kaza halal ne ku yi ku tsaya akan wannan addini to in kun yi haka la yadurrukum kaiduhum shay'an duk makircin da za su kula ba zai cuta ku da komai ba kai jama'a mun yadda da wannan abun kuwa babu assurance mai karfi irin wannan abu an ce maka makircin su ma ba zai cutar da kai ba to ballantana abin da ake kullawa bayan an gama makircin ko shi makircin daban aiwatar da shi daban to makircin ba zai yi ba komai ba sawa'un long term ne ko short term ba zai ma komai ba in ji Allah fa kun ga ashe muna buƙatar mu samu yaqini dangane da ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kuma baya hana al-akhdhu bil asbabi ko al-akhdhu bil asbabi shi yasa dama yace wa iddu lahum mastata'tum min quwwa kaga wannan tashri'i ne lil asbabi yawa tashri'i ne lil asbab ana shar'anta mana riko da asbab amma kuma su asbab mun san ka'ida la yajuzu al-i'timadu alaiha wa tawakkulu alaiha at-tawakkulu wal i'timadu innama yajibu ala Allah la ala al-asbab ko mun san wannan yawa ba a dogaro sai ga Allah shi sababi ana amfani da shi ne a matsayin sababi ba a dogaro da shi dogaro Allah kawai ake dogaro da shi karin cika mu da wa'azin ba mu gama karanta wannan din ba amma dai lalle ya yan uwa mu riki addinin nan da gaske wallahi babu hasara a cikin sa babu abin da zaka yi nadama dan ka rike addinin Allah ka rike shi duk abin da ka rasa a duniya in baka rasa shi ba shi addini ba kai hasara ba in talauci ne an yi wanda ya fi wanda kai kake ciki ko yanzu ina talakawan da talaucin yana nan tare da su har ran ma an ɗauke ba sa nan kuma ultimate abu kenan a ce an ɗauke maka rai to in ku aka ɗauke ma ran tare da shiri da Allah ai ka ci nasara yanzu su can da talaucin da mutum ya yi da arzikin da ya yi da meye ya yi komai yanzu ya rage ran kiyama kuma a ga hisabin da za a yi musu to mu ma kuma haka ne haka kada halin wahala da ake ciki din nan ya ɗauke ka ka manta kai waye ka manta alaƙa ka da Allah har an maka magana akan sallah akan wani abu wani abu na addini sai mutum ce malam da Allah mu yanzu ana fama da yunwa ku zo ku dame mu da yunwa me za ta kai ka duk yunwan da kake ciki bata hana kai bautar Allah ba da Allah ya san yunwar ba za ta barka ka yi addini ba da ya ce in kuna jin yunwa an ɗauke muku ya fi kowa tausayi ya fi mu tausayin kanmu ba zai ɗora mana abin da ba za mu iya lokacin da ya ce ai sallan nan ai azumin nan mu yi shi da daɗin zuciya ku daina yarda da irin abin da ake yadawa a social media wani ɗan gwari wai wai wai shi da ya san azumin nan haka yake da mai musulunta yanzu ba wannan kalmar ba ta musulmi bace ba ta musulmi bace ana daukar abin haka kamar wani comedy comedy is dangerous mutum ya rika jin cewa saboda wahalar shi da ma ba to yaushe zai musulunta sai yaushe sai azumin ya wuce to kuma kafin baɗi kuma sai kafirta what kind of thing is this wannan rashin hankali ne bai kamata a sa comedy a cikin irin waɗannan abubuwan yawwa mai hankali dai inda ya dama mutum musulmin ne haramun ne wannan comedy don Allah ku rika gaya musu ba kuma wai a zage su ba don Allah a nuna musu girman Allah addinin nan ba abun wasa bane su ɗauki wasan su su kai wani wuri amma ba gun addinin Allah Allah ya samu dace sannan yace ina ne yawwa annallaha ta'ala abu na farko da zai nuna maka farlancin sallar jami'i shine Allah maɗaukaki ya farlanta sallar jami'i fi hadhihi halati shadida a wannan hali na tsanani waqta ishtidadi al-khawf lokacin tsanantuwar tsoro min al-a'da'i daga abokan gaba wa hadri muhajamatihim da kuma lokacin da ake tsorace akan za su iya kawo hari fa idza awjabaha fi hadhihi al-halati shadida in kuwa Allah ya wajabta ai jami'i a irin wannan halin na yaƙi da za a halin kashe-kashe a ce ku tsaya ku yi jam'i ba a ce kowa ya tafi gida ya sallah shi kaɗai ba ba a ce ku tarwatse sai an gama yaƙin ba a'a ana cikin yaƙin in an samu sako-sakon wani abu to a yi sallah kuma a yi ta jam'i kun ga ai an ba da dama in ba a samu hankalin da natsuwar ba kamar da muka yi zance ɗazu kowa ya yi sallarsa alam firadihi shi kaɗai gwargwadon ikonsa kamar da zai zo a bayyana mana rijalan auru kubana ko a kafa ko a kan abun hawa duk an faɗa Allah ya kyauta to sallah tana da muhimmanci tunda aka wajabta ta a wannan fa ijabu ha fi halati tuma'aninati to a wajabta ta a halin natsuwa wal amni da security min babi aula wa ahra shi yafi dacewa shi yafi cancanta a ce an wajabta ta a lokacin natsuwa to ya za a halatta za a wajabta mana ita a halin natsuwa alhali kuma mu zo muna wasa da ita an gane abu bai kamata daga yau mutum musulmi ka riƙa bari ana samun ka a cikin masu sakaci da halattar sallar jam'i ba babu abun fa da ya rage mana yanzu a musuluncin nan da ya kai sallar nan da ake kamar yadda anas ya faɗa wa ɗalibansa a zamaninsa amana an ɗauke sai ‘yan kaɗan mutane masu amana kowa ka danka masa amana a lokacin halinsa zai bayyana ko ba haka muke ba an ɗauke amana an ɗauke aiki da gaskiya an ɗauke abubuwa da yawa values ɗin da yawa an yi eroding ɗinsu an kawar da su abubuwa da muke girmamawa na daraja da girmama na gaba da sauransu duk suna nema su zama bakin abubuwa haka ne ko ba za ka yi mamaki wallahi yadda samari suka koma a yanzu wani fa in baka kauce masa sai bangaje ka ai kai ba babansa bane wallahi da ba mu san wannan abun ba ba mu sani ba kowa a gida ana tarbiyyarsa in ka ga wanda ya fika to ba shi hanya ka matsa ka yi kaza da kaza ka gaishe shi amma yanzu wai ba wai zancen ma sai wanda ka sani ba ko ka san shi in ba ka da wata maslaha da zai maka yanzu mun ɗora abin akan material abu eh in zai maka wani abu to shi ne kawai za ka ma girmama shi amma in ba abin da zai maka yau ina ruwana da shi me yi mun wani a gida ma wani wansa ma sai ce ina rana da shi me yake min Allah ya haɗa ka da shi jini ɗaya ka ce ba ruwanka da shi ai baka isa ba jinin ku ɗaya ne in kai kuskure ka kashe wani shi zai biya diya ko ba haka bane ba mun karanta ba kwanan nan to yaushe kana da dan uwa kuma ka zo baka san sa baka mu'amala da shi wai ma ce ni ai ni da shi har abada wai shi ransa ya bashi wai wani shi ko a lahira ma baya so su haɗu kai a lahiran ka san a wani hali zaka samu kanka haka maganganun nan da Allah ‘yan uwa mu rika samu su mizani. Wasani abu na biyu da zai nuna maka wajibcin sallar jam'i. Annal musallina salatal khawfi masu sallar tsoro ya turkuna fi haka tiran mina shuruɗi wal lawazimi suna barin sharuɗan sallah da yawa sharuɗa da inda normal sallah za ka yi ba ta yaƙi ba an gane sharuɗa ne da in ka yi in ka bas su sallah ta ɓaci to amma a wannan sallar duk an yafe maka wasu abubuwa da yawa wa yu'fa fiha an kasirin min al-af'ali al-mubtilati fi ghayriha kuma an yi afuwa akan ayyukan da inda a wata sallar ne ba ta tsoro ba wannan ayyukan sun bata sallah a sallar tsoro an halatta maka juya baya a juya alƙibla baya kallon alƙibla me sharaɗi ne sharaɗi yawwa a cikin sharuɗa yake fuskantar alƙibla to amma a sallar tsoro in ta rikice kamar da muka faɗa a hali na ukun nan ka juya ka ba zancen kallon alƙibla rijalan auru kubanan din nan malamai sai da suka yi nassi mustaqbilil qiblati aw mustadbiriha ko ana fuskantar alqibla ko ba a fuskantar alqibla kawai kai sallah ku duba mara lafiya wannan shi ma wani abu ne da ya kamata a hada wa'azin da shi mara lafiya in dai hankali na tare da shi yana kwance a gadon asibiti to sallah wajibi ce a kansa in dai da hankali ko ba zai iya takawa ya shiga banɗaki ba ko ba zai iya jingina ya yi sallah ba in dai za a ce ina wuni ya ce lafiya ya jiki da sauƙi ya san wane ya zo ko ba zai iya magana ba ko ba zai iya faɗar wannan ina wuni ɗin da sauransu ba in dai hankalinsa yana jikinsa ya san wane ya zo wane ya fita to sallah ta waje ba a kansa yaya zai yi ta a haka a haka ɗin nan a cikin fitsarinsa a cikin bayan gidansa ba zai iya zuwa banɗaki ba zai iya komai ba ya yi ta da tunani ya karanta fatiha ya karanta sura ya komai ya dan dunkusa kansa kai ko wannan ya isa ya nuna maka wallahi sallan nan ba abun wasa ba ce to yaushe za mu zo yanzu sai ka ga mutane da yawa suna suna abin nan jinya a asibiti wasu a bar mutu a to bashin an sallame shi ya koma gida ya rama in ya mutu kuma ya tafi kabari fa duk girman mutum a nuna masa sallah a nuna masa sallah shi din ma haka yake so so yake rabu da duniyar nan cikin rahamar Allah to ba abin da za a yi masa na gata irin a hada shi da Allah a nuna masa kuma yadda zai yi sallah Allah Allah ya sare yace wa yu'fa fiha an kathirin min al-af'ali al-mubtilati fi ghayriha yace wa ma za ka illa li ta'akkudi wujubil jama'ati ba dan karfafuwar wajibcin sallah cikin jam'i ba da ba a sa waɗannan abubuwan ba li'annahu la ta'aruba baina wajibin wa mustahab domin ko babu fizgar juna da rikici tsakanin wajibi da mustahabbi ko Allah ya ce ai kaza ko da umarnin wajibi ne ko umarnin mustahabbi ne to a irin wannan hali duk ba shi ake kallo ba duk abin da zai iya yiwuwa ka yi shi sai ce falaula wujubul jama'a ce ba dan wajibcin sallar jam'i ba lam tutrak hadhihi al-umur al-lazimatu li ajliha da waɗannan abubuwan da suka lazimci sallah na sharuɗa ɗin nan da rukunai da ba za a bar su ba saboda ita ashe kenan sallar jam'in ita ta sa ko ba ku gane zancensa ba ya uwa musulmi kuma ni ina tare da shi a wannan fahimtar kun hango me yake nufi akwai abubuwan da idan da a sallar da ba ta tsoro ba ne kana zaune a gida to sharuɗa ne bai halatta ka bar su ba in ka bar su sallah ta ɓaci kun san su ai yawwa to a irin wannan sai kuma a ce maka a halin yaƙi ga tsanani kuma ku haɗu ku yi jam'i wanda warewa kowa ya sallarsa shi kaɗai ta fi muku sauƙin ba ku cutu ba kuma kowa zai iya yin waɗancan ayyukan na sharaɗi cikin sauƙi sama da a ce a cikin jam'i yanzu a zo a ce wannan yana baya wannan ya buɗa wannan ya matso wannan ya yi baya ko ba haka ba wannan abun ayyuka ne ko ba ayyuka ba in haka kawai daga nesa aka hango wannan na gaba wannan sai a ce faredi yake yi sai a ce wannan ba sallah yake ba kuma dama aikin da ake gane cewa sallah za ta ɓace saboda shi shine aikin da in daga nesa mutum ya hango ka zai ce wani ba sallah yake ba kun fahimci wannan to amma duk da haka duk da irin waɗannan ayyukan sai aka ce a yi sallar jam'i ba a ce kowa ya ware ya tasa ba to shine sai malam ya hango yace wannan ya nuna maka kai sallar jama'a a yi sallah a cikin jam'i wajibi ne akan kowa da kowa in dai a wannan yanayin an tsananta an ƙarfafa sai an yi to in kana zaune a kasuwa me ye wahalar Allahu akbar hayya ala salah ka ce sai ka gama sannan ka je kana ofis hayya ala salah hayya ala fala a ƙare ka ce sai ka gama mitin sai ka gama kaza sai ka gama kaza sannan ka je babu uzuri kun gane zancensa yawwa ita ce fuska ta biyu yawwa sai ce wata dullun ayatul karimatu ko a tsaya nan sauran minti na biyu tayyib wata dullun ayatul karimatu ala annal aula wal afdal an yi sallu bi imamin wahidin wannan ayat tana nuna cewa abin da yafi kuma yafi daraja shine su yi sallah da liman daya walau tabammana zalika al-ikhlala bi shay'in la yukhallu bihi لو صلوها بعدة أئمة wato abin da ya fi daga wannan aya shine a yi sallan nan tare da liman ɗaya an gane walau tabammana zalika ko da wannan yin sallah da liman ɗayan ya ƙunshi wofintar da wani abu wanda yake da sun yi sallah da limamai daban-daban ba a yi watsi da shi ba an gane yawwa wa zalika wannan abun kuwa li ajli ijtima'i kalimatil muslimin don hada kalmar musulmi domin haɗin kai wani abu ne mai muhimmanci da a ce wannan su je su sallar su can wannan su je su sallar su can irin yadda muke yanzu daga an haɗu wani wai nauyi yake ji ya bi wani sallah ko a wani masallaci akan hanya ga jam'i daban-daban har da wasu alluna da ake azhar la'asar magariba isha wani duk babu bukatar waɗannan abubuwa inda ilimi ka zo ka ga ana sallah kabbara ka shiga azhar ake la'asar kake kai niyyar taka ka bi inda ya sallama tashi ka cika fita daga masallaci ka tafi shikenan amma mun zo duk irin sallolin masallatan kan hanyar na mun mutsawa kanmu sai a rubuta azhar sai daga ka zo ka bi kai kai kai kai ko ba ka ake ba daga hadda wa mutum tsawa kai wannan azhar suke yi kai ka tsaya wannan la'asar suke an janye hankalin mutum an razana shi an firgita shi kamata ya ce inda ilimi to kana shigowa masallaci ka ga liman yana sallah kar ka ce a sai na san limamu ni wani bana bin sa sallah ya iya sallah bi shi sallah an fahimci abu ya iya sallah bi shi sallah ba sharadi bane sai ka zo ka ganshi dan garin ku ne ka fahimci ina ya dosa sannan ka bi shi sallah kai sallah ka kama hanya ka tafi sallah rahama ce kuma Allah ya karba hali nawa ne mutum zai sallah da liman sallar liman ta ɓaci ta mamu ta yi ana samu ko ba liman yana sallamiya daga sallah sai tuna ba shi da alwala to kar ya juyo ga yawa mutane kawai ya tafi gida ya yi alwala ya yi sallah duk jama'a kuma sallar su ta yi wata irin rahama ce wannan haka addinin yake sauƙi ne da shi to amma mu muke tsananta wa kanmu Allah kyauta ina ne za mu tsaya لأجل استماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم كذا كلمة تررب وليكون ذلك أوقع هيبة وأن يافي أو كد قرجيني في قلوب أعدائهم أزوتير أبو كنغابة Allah maɗaukaki muke roƙo ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ya ƙarfafi tsayuwar musulunci a zukatanmu wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik